بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ثم يغسل يده اليمنى ثلاثة مم.
أو اثنتين مم.
يفيض عليها الماء malam ya ce tsumma ya tsilu ya da huliyum na talatan a to bayan ya gama wankewa huska da kuma ya gyara huskar shi baki daya idan yana da gemu in baya da kabri ya tsatsefe shi da kyawu idan kuma yana da kai kabri wato yana da yawa ya shuɗar da hannayen nashi akan wannan gemun tare da shafa ruwa to shine yace tsumma yantaqilu ila ghaslil yadaini sai kuma sai ya ciru zuwa ga wankewa hannaye guda biyu to yana wankewa hannun shi na dama da hannun shi na hagun talatsan sau uku sau uku zai zuba ruwa akan hannun shi na hagun sai ya wanke hannun shi na dama da shi ya wanke shi sau uku shi da ya ce yufidu alaihal ma'a yufidul ma'a yana kwarara ruwa alaiha akan wannan hannun nashi na dama an gane ko saboda gabatar da dama a ɓangaren abin da ya shafi gaɓaɓuwan da suke da guda biyu ne akwai dama akwai hagu wannan yana daga cikin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadithi idza tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya umarci suna na ummu atiyya Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare ta lokacin da za su yi wa diyar shina na Zainab wanka ya ce da su ibda anabi mayamini ha wa mawadi'il wudu'i min ha wato ku fara wankewa ɓangaren jikinta na dama sannan kuma da guraren alwalla daga gare ta na'am نعم ويعرفها بيده اليسرى Mm.
ويقلل أصابع يديه بعضها ببعض malam ya ce wa ya rukuha yana cuccuɗa wannan wato hannun nashi a bisa mashahuriyar magana yana cuccuɗa wannan hannun nashi na dama biye da yusra da hannun shi na hagu sai ya dinga cuccuɗawa da kyau har ya gangama gurin gabaki ɗaya wa yukhallilu asabi'a yadayhi ba'daha bi ba'din sannan kuma yana tsatsefewa yatsotsin hannayen shi guda biyu yana tsatsefe su da kyau ba'daha bi ba'din sashen su da sashi sai ya zamanto ya tsatsefe hannun shi na dama yatsotsin su da hannun shi na hagu ya tsatsefe yatsotsin hannun shi na hagu da yatsotsin hannun shi na dama to haka nan zai yi shine wayu khallilu asabi a yadaihi yana tsatsefewa yatsotsi na hannayen shi wannan wajibi ne ba'daha bi ba'din sashen yatsotsin na hannayen shi ya tsatsefe su da sashi ma'ana ya tsatsefe yatsotsin hannun dama da yatsotsin hannun hagu su ma yatsotsin hannun hagu ya tsatsefe su da yatsotsin hannun dama wato cuɗa ni in cuɗa ka za su yi kenan na'am ثم يغسل اليس- يغسل اليس- اليسرى كذلك thumma yaghsilu al-yusra kadhalik sannan malam yace sannan kuma bayan ya gama wankewa hannun shi na dama sai kuma ya wanke hannun shi na hagu kadhalika kamar yadda ya wanke hannun shi na dama wato yadda ya wanke hannun shi na dama san makalkal haka zai wanke hannun shi na hagu ba wani ziyada ba wani naƙasu an gane ko shi ma a ciki zai cuccuɗa ne da kyau da kyau kuma ya tsatsefe yatsotsin hannun nashi na hagu ɗin da yatsotsin hannun shi na dama na'am ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين مم.
يدخلهما في غسله malam ya ce wa ya bulohu fihima wato mai alwalla yana isuwa fihima a cikin wankewa hannayen shi guda biyu bil ghasli da wankewa ilal mirfaqaini zuwa gwiwoyin hannaye idan yana alwalla a wankewa hannayen shi sai ya kai har ya zuwa idan gwiwar hannu a wajen wankewa hannunsa yudkhiluhuma fi ghaslihi to yana shigar da mirfaq ɗinsa wato kowane mirfaq na kowane hannu to yana shigar da shi a cikin wankewa hannun nasa an gane ku in ya zo yana alwala wato ya ɗan shigar da shi gaba ke ɗaya saboda ya zamanto saboda ita ila ma ya zamanto abin da ta ce ila kaza ko ya zamanto dakhilun fiha aw la yadkhulu fiha to in ya zamanto dakhilun fiha to ya wanke hashi din in ya zamanto la yadkhulu fiha ya wanke da hashi din ya ma ketara gurin farillal kenan an gane ko
wa qad qila ilayhima haddul ghasli Mm.
laysa biwajibin idkhaluhuma fihi wa Malam yace- idkhaluhuma fihi ahwadu ahwalun li zawali zawai takallufi tahdid Malam ya ce wa ƙadƙila, amma haƙiƙa an faɗa, wato akwai waɗansu daga cikin malamai wanda suke da wani ra'ayin, suka ce ilaihi ma haddul ghasli wato zuwa ga gwiwoyin hannaye ne, wato iyakar wankewa hannu wanda yake na wajibi. Zuwa gare su ne, wato su mirfaƙaini ɗin, wato matuƙar wato inda aka ce wajibin a wanke inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da a wanke shi to zuwa ga nan ne yake takaitawa an gane ko ilaihi ma yantahi haddul ghasli wato zuwa gare su ne ma wato iyakar wanka- wankewal yake kaiwa makura saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila sal ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq to da yace wa aydiyakum ila al marafiq dinnan to ila dinnan tana ɗaukan ma'ana an gane ko zaka zo da ila amma kana nufin ma'a ku wanke hannayenku ku wanke huskokinku da hannayenku ilal marafiq waɗansu ce ma'al marafiq tare da shigar da gwiwoyin hannaye a cikin wankewar waɗansu kuma suka ce a'a zuwa wato gwiwoyin hannayen nan shine ƙarshen da yake farilla ne ku wanke su to don haka sai zamanto fahimtar malamai wato ta kasu ta rabu a wannan guri waɗansu sun fassara ila da ma'a waɗansu kuma sun tabbatar da ila ɗin a ma'anarta ta ila to amma malam ya ce wa idakha- falaisa bi wajibin idkhaluhuma fihi wato idkhaluhuma shigar da kafa shigar da gwiwoyin hannaye fihi a cikin wankewa hannu laisa bi wajibin wannan ba wajibi bane ba dole bane mutum ya shigar da gwiwoyin hannayen shi a cikin wankewa a lokacin da yake cikin alwalla hakanan kuma ba mustahabbi ba ne an gane ko to amma a abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shi idan yana alwala wato sabizarce yake yi. in ya fara hannun yake kawa a wanki ya kawo haddamtsan shi can wajen kafaɗa Eh, saboda ya ce ya ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu dan haka shi ma Abu Huraira yake cewa fa man istata'a minkum an yudila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al hadith yana cikin Bukhari da Muslim a mai littafin Umdatul Ahkam a Sheikh Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi wato ya kawo wannan hadisi a cikin kitabu tsahara nashi na'am wa idkhaluhuma fihi ahwadu malam yace amma shigar da wato su waɗannan gwiwoyin hannayen a cikin wankewar ahwadu shine yafi kewayewa daga cikin maganganun na malamai shine yafi kewayewa ya zamanto ka fita daga cikin sabanin nasu wanda shi ya tafi akan cewa zaka takaita akan wankewa akan zaka takaita akan iyakacin inda gwiwar hannu take to dan ka shigar da gwiwar hannu kana da dalili na maganar abu huraira an gane ko wanda kuma yake ganin cewa dole ne sai ka shigar da ita idan baka shigar da ita ka wanke hannunka ba to ka yi lama to kana da matsala a cikin alwalarka kenan to ka shigar da ita to yanzu da ka shigar da ita shi wanda ya tafi akan ba a shigar wanda ka shigar ba zai ce kayi bid'a ba shi kuma wanda yake ganin cewa dole ne sai an shigar da ita ka shigar da ita a zauna lafiya shine yace wa idkhaluhu ma fihi wato shigar da gwiwoyin hannayen guda biyu a cikin wankewar ahwadu shine mafi kewayewa shine mafi cika li zawali takallufi tahdid saboda yanzu ka gusarwa kanka wahalar iyakancewar yanzu ka zo ka tsaya ka raka ni ina ne daidai guri kaza kana alwala amma in ka zo faca-faca shikenan ka wanke hannaye kai dai ka san ka shigar da su ba za a ce ba za ka zo ka tsaya ba ka raka aunawa ka ce daga wannan bangaren ɗaya ban shiga ba daga can kuma na ɗan shiga wurin ɗan rage kaɗan an gane ko saboda yan aka ce ka iyakance dolan akan nankin za ka tsaya to abu ne mai wahala kullum sai ka tsaya in ka zo za ka wanke hannu kana taka tsantsan kar ka je ka yi sama kuma ka rage na'am ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيف- فيفرغه على باطن يده اليسرى Mm.
ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه thumma ya'khudhu al-ma'a bi yadihi al-yumna malan yace sannan kuma yana ɗaukar ruwa bi yadihi al-yumna da hannunsa na dama wato sai ya ɗauki ruwa da hannun shi na dama fa yufrihuhu ala batini yadihi al-yusra sai ya kwarara shi sai ya zuba shi akan cikin hannun shi na hagu an gane ku idan ya zuba shi a hannun shi na hagu thumma yamsahu bihi ma ra'asahu sannan kuma sai ya shafi gashin kansa bihi ma da wannan hannayen nashi guda biyu wato sai ya shafi kansa bihi ma da wannan hannayen nashi to wannan shine abin da sunna ta tabbatar wato shafar kai to shafar kai a ga yanda ake yin shi ya ce yabda'u min muqaddamihi wato yana fara shafar kan ne daga farkon kai min awwali manabiti sha'ari ra'asihi daga farkon wato maɓuɓɓugar gashin kansa daga inda gashin kansa yake ɓuɓɓugowa daga ɓangaren goshi to daga nan zai fara shafar gashin kan nashi ya ja shi ya tafi da shi zuwa ƙeyar shi sannan kuma ya dawo da shi an gane ku shine min awwali manabiti sha'ari ra'asihi tun daga farkon maɓuɓɓugar gashin kansa to daga nan zai fara shafar kan idan ya fara shafar kan sai kuma ya zamanto ya dawo da shi baya kenan na'am
وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها ببعض على رأسه Malam ya ce, To, a lokacin da zai shafi kan nasa, wa ƙarƙara na atrafa a sabi'i ya daihi, alhali haƙiƙa ya haɗa tsininnikan yatsotsin hannayen shi da hannun dama da hannun hagu, wato ya hana tsinan- ya haɗa tsinannikan nasu, ba'adaha bi ba'adin sashensu da sashi, ala ra'asihi akan kan nashi. Na'am.
وجعل إبهاميه على صدغ على صدغيه waja'ala ibahamaihi ala sudghaihi an gane ko wato sai ya dora kuma manyan yatsotsin shi yatsotsinan nashi manya guda biyu da ta hannun dama da ta hannun hagu sai ya ɗora su ala su da gaihi a kan kayakayen shi lokacin da zai tafi da su ɗin na'am
ثم يذهب بيديه ماسحا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم yadhhabu biyadaihi sannan kuma bayan wato ya yi wannan siffar da aka ambata ya ɗora hannayen shi a saman kan nashi ya haɗa tsininnukan yatsotsin dama da tsininnukan yatsotsin hagu ya ɗora babbar yatsa ta hannun dama a kan kundukukukin shi na hannun dama ya ɗora babbar yatsa ta hannun hagu a kan kundukukukin shi na ɓangaren hagu to kuma tsumma ya zahabu biyadaihi sannan sai ya tafi da hannayen nashi guda biyu masu halin kasancewar shi yana mai shahur dukkan kan nashi da wannan hannayen nashi wato zai shafi jami'u ra'asihi ne dukkan kan shiga baki ɗaya ila tsarafi sha'ari ra'asihi hal ya zuwa tsinin gashin kanshi mimma ya liƙa fahu daga ɓangaren ƙeyashi wato hal ya je gashi na ƙarshe na ƙeyashi an gane ko wato daf da wuyan shi kenan to har ya zuwa nan zai kai idan ya je nan kuma sai ya cira ta ya dawo thumma yarudduhuma ila haitsu bada'a sannan kuma sai ya dawo da shafar zuwa inda ya fara shafar wato wannan ita ce siffa wanda hadithin abdullahi dan zaid ya tabbatar da ita wanda yana cikin sahihaini siffar shafar kai akwai waɗanda suke ganin cewa da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yana alwala kamar yadda shi abdullahi dan zaid wato ya siffanta alwallar manzan Allah da ya ce fa'aƙbala bihima wa adbara wato lokacin da ya zo shafar kan shi fa'aƙbala bihima sai ya yi gaba-gaba da su wa adbara sai ya yi da baya da baya da su yanzu in aka ce zai yi gaba-gaba da hannayen shi wajen shahar kai ina zai daga ina zai faru daga tsakiya zai faru wa adbara kuma ya yi baya an gane ko to shi kenan shine malamai suke da kwai sifa guda uku a wajen shafar kai waɗansu na ganin cewa saboda hadithin abdullahi dan zaid ya ce fa aqbala bihima wa adbara waɗansu na ganin za a fara ne daga ƙiya in aka kama sai a yi gaba in aka zo gaba kuma sai a yi baya an gane ku waɗansu kuma suka ce a'a to ai faɗar shi da ya ce kuma ba da bi muƙaddami ra'asihi hatta zahaba bi ma ila ƙafahu sun maraddahu ma idal makanin lazi ba da amirhu wato wannan ya fassara mana yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi alwallal a wajen ya yi shahurkan a cikin alwallar tasa wato ya fara ne daga gaban kansa na ya zuga ce to aljam'u aula min tarjihi tunda dai can ya ce fa aqbala bihima wa adbara to zaka fara ne daga makonkwadar kaina in ka fara daga makonkwadar kai sai ka dan janyo kada in ka dan janyo gaba sai ka koma baya kuma ka dawo ka tsaya akan makonkwadar ka an gane ko sai kuma ita wannan siffar da muka faɗa ta farko wanda ita ce wato wanda sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ta tabbatar da ita kuma take nuni zuwa gare ta an gane ku hadithin abdullahi dan zaid wanda yana cikin sahihain na'am
wa ya'khudhu bi ilhamaihi khalfa udnayhi ila sudrayhi malam yace wa ya'khudhu bi ibhamaihi a wato sai ya shudar da manyanan yatsotsin shi guda biyu khalfa udhunaihi a bayan kunnayen shi ila sulughaihi har ya kai zuwa ga kayakayen shi a wajen dawowar kenan a dawowar ma a wajen hannayen nashi waɗannan manya guda biyu sai ya daidaito su inda ya ɗauke su daga nan na'am وكيف مسح جزاءه جزاء أو رأسه مالا يتي وكيف ما مسح duk yadda ya shafa kaifa ma masaha duk yadda ya shafa a jizahu ya isar mishi da ya zo shi kawai da ya ciko ruwa kawai sai ya dan guggo kan shi gaba kiɗa ya san dai ko ina ya shafi kan ko ina ruwan na ruwan ya taba za a wa'aba idan dai har ya gangama kan nashi baki ɗaya to ya isar mishi matukar ya gangama kan shi baki ɗaya wata irin shafa ya yi da hannu ɗaya ya ɗako ya yi laskido da hannu ɗaya ɗayan bai ma ɗako ruwa a kan shi ba kaga ya cakuɗa ya cakuɗa ya cakuɗa da kyau kaga babu wani lungu ko wata kwana da ya bari a saman kan shi wanda ruwa bai shige ta ba to idan ya haka nan ya isar mishi matukar dai ya gangama kan nashi da ruwa an gane ko idza aw'aba ra'sahu idan dai ya gangama shafar kan nashi gabaki da aw'aba ma'ana amma idza amma ra'sahu idan ya hada kan nashi gabaki ɗaya da shafa to amma ce wal awwalu ahsan amma siffa ta farko wanda za ka yi ta cikin tsafta wanda ta fi ita ce mafi kyau an gane ko siffa ta farko wanda take ɗauke da wato tafiya da dawowa ta fi wannan siffa ɗin ta ka fara ka yi can ka kaɗa nan ka bugo can ka huta can ba a san ba lokacin da ka yi almasu ba a san lokacin da ka yi raddu masu yin ra'asi ba wanda kuma akwai bambanci tsakankanin wato masuhun ra'asi da raddu masiyar ra'asi a wajen malamai wato masufin ra'asi shi wannan farilla ne raddu masiyar ra'asi shi kuma ba farilla ba ne sunna ne to kaga a wannan kaso na biyu ko a wannan siffa ta biyu ba wani bambanci tsakankanin raddu masiyar ra'asi da kuma masuhun ra'asi saboda baka ware ba cikinsu to amma dai idan kai hakan din ya isar ma duk wanda ya haka ba za a ce ba ya bata alwallarsa ko a kirawo shi a ce a koyar da shi alwalla sai dai a koyar da shi wato siffa wanda take mafi kamala akwai sifatu kamalin akwai sifatu ijza'in to sifatu kamalin ita ce wanda muka faɗa ta hwari sifatu ijza'in ita kuma ita ce wannan siffar ta biyu ma'ana kaifa ma masaha in dai kan na shiga baki ɗaya ya gama shi da shafa to ya isar mishi wannan shine abin da malikiya ta dafa kai an gane ko masu jami'in ra'asi kullihi saboda faɗar Allah ta'ala da ya ce da ƙaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum saboda Allah ta'ala ce ku shafi kawunanku to dan haka waɗansu daga cikin malamai suke ganin wannan cewa ba ce wanda take tabi'idiyya wanda ma'ana wamsahu bi ba'dhi ru'usikum ku shafi wani kaso na kanku wanda haka waɗansu suke da wannan ra'ayi irin su al-Imam Abu Hanifa Allah ta'ala ji kansa da rahama irin su al-Imam Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i wato shi ma yana da irin wannan fahimta din akan cewa wannan bace wanda take tabi'idiyya na'am
walau adkhala yadayhi fil ina'i thumma rafa'ahuma mablulatayn wa masaha bihima ra'sahu ajza'ahu
mala yace to walau adkhala yadayhi da a ce zai shigar da hannayen shi guda biyu fil ina'i a cikin makayin alwalla sun marafa'ahuma sannan kuma ya ɗago hannayen nashi guda biyu daga cikin makayin na alwalla mabalulatai ne halin kasancewarsu suna ababen jikawa guda biyu ya ɗago su suna ababen jikawa guda biyu wa masaha bihima ra'asahu kuma ya shafi kanshi bihima da su waɗannan hannayen nashi a jiza'ahu ya isar mishi wato da a ce kawai zai tsoma hannun nashi cikin ruwa yana ɗagowa kawai ya shafi kan nashi da su gabaki ɗaya to ya isar mishi iri yadda wani za a gani idan yana shi zai shafar kai idan da hula a kan shi in ya ɗauke hular sai ya rike ta da hannun shi ɗaya kuma ɗayan sai ya shafi kan da shi wato in yi haka nan ma ya isar mishi na'am ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه وإن شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما to shikenan to bayan ya gama shafar kai ga baki daya to thumma yufrighu al-ma'a ala sabbabatihi sannan kuma sai ya kwarara ruwa sai ya zuba ruwa ala sabbabataihi akan manuniyoyin yatsotsin shi guda biyu manuniyar yatsa ta hannun hagun da ta hannun dama wa ibahamaihi da kuma manyan yatsunan shi guda biyu babbar yatsa allati talil ibaham wanda take kusan wato manuniya an gane ku to sai ya zuba musu ruwa wa in sha'a idan shi mai alwalla ya ga dama ya so masa zalika filma'i wato sai ya dirmiya waɗannan yatsunan nashi guda hudu biyu na kowane hannu biyu na hannun dama babbar yatsa da manuniya da kuma babbar yatsa da manuniya na hannun hagu sai ya dirmiya su a cikin ruwa idan ya dirmiya su a cikin ruwa tsumma ya hudu ya musahu uzunai higo sannan kuma sai ya shafi kunnayen shi guda biyu zahirahuma wa batinahuma wato a wajen shafar kunnayen zai shafi bayan kunnayen nashi da kuma cikinsu wato gabaki ɗaya zai shafe su ya shafi bayan da kyau ya halhada ko'ina da kuma cikin nasu ya shafe shi shi ma da kyau ba tare da ya bar wani guri ba na'am
wata musahu mar'atu kama zakarna wata musahu ala dalalaiha wala tamsahu ala lulqayat na'am wata dakhilu yadaiha min tahti iqasi min tahti iqasi sha'riha fi ruju'i yadaiha fi masihi malam yace wata musahu mar'atu kama zakarna to mace tana shafar kanta da kuma kunnayenta guda biyu tana shafar su kama zakarna kamar yadda muka ambata a cikin shafar kan namiji da kuma shafar kunnayen namiji wato yadda namiji yake shafar kanshi to haka ne ita ma mace za ta shafi kanta kuma siffar da namiji wato ya bi wajen shafar kanshi haka ne ita ma siffar da mace za ta bi wajen shafar kanta an gane ko akwai sifatu ijza'in akwai sifatu kamalin sannan kuma hukuncin da shafar kan namiji yake ɗauke da shi hakanan hukumcin yanda shafar kan mace yake ɗauke da shi yanda wajibi ne dole ne shafar kai ga namiji ko to hakanan wajibi ne dole ne shafar kai ga mace a lokacin da take cikin alwala an gane ko to shine abin da ya ce wata musahul mar'atu kama zakarna wato mace tana shafar gashin kanta a cikin alwala kamar yadda muka ambata a wajen shafar kan namiji wato yadda zai yi hakanan za ta yi an gane ko tabda'u bi muqaddami ra'siha hatta tadhhaba bihima ila qafahu an gane ko za ta fara da shafar farkon gashin kanta ta tafi da shi zuwa ƙeyarta hatta tadhhaba bihima ila qafaha har zuwa ƙeyarta umma taruddahuma hatta tarja ila makanin alladhi bada'at minhu an gane ko hatta dawo gurin da ta fara shafar daga gare shi na'am watamsahu ala dalalaiha to kuma akwai ɗoriya a kan na namiji hakanan mace tana yin shafa shafa wanda take ta wajibi ala dalalaiha a kan zankon gashinta irin gashi na mace wanda ya sauka zuwa ga gadon ƙasa gadon baya ya yi ƙasa da kyau ya sauka gadon bayanta to a wajen alwala shafar shi za ta yi tunda dai shi ma gashin kai ne ba gashin baya ba ne eh saboda tsawo ne ya yi har ya sauka ko kuma yake saukowa kahudinta to wannan duka za ta yi shafa a kan shi wannan shi ne abin da yake wajibi a kan mace dole ne sai ta shafi wannan gurin amma wala tamsahu alal wiqayati amma bai bai zamanto wajibi a kan mace ba wato ta yi shafa alal wiqayati akan shushu shushu wanda ta kulle gashin kanta da shi ba wajibi bane ta yi shafa akan shi an gane ko abin da yake wajibi a kanta shine abin da yake abin da Allah ya halitta mata shi na gashinta wato shine za ta yi shafa a kan shi amma shushu da kulla shi ne aka yi ko ɗarma shi ne aka yi wannan za ta iya since shi ta ajiye shi ma a share da kuma ko da yana kan nata ba wajibi ba ne ta shafe shi an gane ko za ta iya tsallake shi in ta zo shafar don kale jiki na'am wato da khilu ya dai ha min tahati iqasi sha'riha fi ruju'i yadayha fil masi malam yace wa tudkhilu yadayha tana shigar da hannayenta guda biyu min tahti iqasi sha'riha da kalkashin wato kitsan gashin kanta tana shigar da hannayenta a ƙasa ba a saman ba fi ruju'i yadayha fil masihi a cikin dawowa da hannayenta guda biyu da za ta yi a cikin shahorkan bayan ta je ta shafa har abin da ya zamanto ya yi zanko ta shahe shi to in za ta dawo da hannayen nata sai ta ɗaga gurin da ya zanko ɗin sai ta shafi ƙasa kuma in ta dawo daidai gurin kan nata sai ta saka wannan inda ya zanko ɗin sai ta shafi sai ta dawo da sauran saboda in ta shafi saman duka hal zankon kan nata kuma sai ta dawo da shi haka na akwai gurin da bata shahe shi ba daga cikin gashin nata to inda ya yi ƙasan nan shi ne ƙalƙashin kitsan nata inda ya sabka za ta sa hannunta kuma sai ta dawo da shi haka na an gane ku to shi ne abin da malam yake tabbatarwa wato siffar shafar gashin kai na mace ya fi wahala sama da yadda namiji zai shafa alhamdulillahi wallahu ta'ala a'ala wa a'alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك